نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata yau sha biyu ga watan rabi'ul akhir shekara 1446 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha shida ga watan goma shekara 2024 shekara miladiya insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu ne a cikin littafin mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na Sheikh Muhammad Thali Al-Usaimin alaihi rahmatullah. Yankuwa idan ba a manta ba a jiya mun fara karatu ne a cikin mukaddima na littafin wanda mun tsaya a daidai a ayar da take cikin suratu al-kafi qul hal nabiyukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a a nan muka dakata kuma za mu dora yanzu insha Allah ta'ala malai ce wa ƙala ta'ala hakanan Allah maɗaukakin sarki ce ƙul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama ala dhalika huwa alkhusran almubin Allah subhanahu wata'ala ce ƙul ka gaya musu ya rasulullah innal khasirina hakika asararru waɗanda suka yi asarar rayuwarsu ta duniya da lahira allabina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah su ne waɗanda suka yi asarar kawukansu suka yi kuma asarar iyalansu ranar tashin alkiyama babu wani abu da za su amfanar da kansu shi sannan babu wani abu da za su amfanar da iyalansu shi idan iyalansu mutanen kirki ne to sun yi asararsu kenan har abada ma'ana sun rabu da su kenan lokacin da iyalansu ake yin hannun dama da su za a tafi da su aljanna to su kuma suna ɗaya ɓangaren za a tafi da su ta Allah maɗaukin sarki ya kiyaye kaga ƙarshen asara kenan duk wanda ka rayu da shi a duniya burin ka rayu da shi har lahira musamman abin da ya shafi iyali da 'ya'ya da sauransu zai yi kyau yadda ka rayu da iyalinka a gidanka da matanka da 'ya'yanka ranar tashin alkiyama ka ganka da kai da iyalinka da matanka da ƴanka a cikin aljanna kuna zama babu abin da yake wannan daɗi to amma dole ne wasu sai sun raba da iyalinsu saboda iyalinsu sun yi aikin kirki su kuma sun yi wani abin na daban ko kuma su sun yi aikin kirki iyalin nasu sun yi wani abin daban to dole sai an rabu wani yana wuta wani yana aljanna to wannan shine karshen karshen ashara kenan kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambata Allah subhanahu wataala ya ce ala ku saurara ذلك هو الخسران المبين wannan shine asara da take mabayyana malai ce huwa istislamu lillahi shi musulunci da Allah madaukakin sarki ya mana baiwa da shi shine al-istislamu billah mi kauya ga Allah subhanahu wataala mutun yayi saranda ga Allah madaukakin sarki kulliyarsa gaba daya walin qiyadu lahu da kuma dukawa zuwa ga Allah madaukakin sarki zahiran wa batinan a zahirin mutum da baɗininsa zahirin mutum gabansa suna bayuwa zuwa ga aikata abin da Allah ya ce a yi baɗininsa zuciyarsa tana tafiya zuwa ga umarnin Allah maɗaukakin sarki tana kuma hannuwa daga hana-hanansa da wannan shi ne cikakken addinin musulunci malaici fil aqidati za kuma kai haka ne a cikin aƙida ma'ana a cikin abin da ka ƙudurce a cikin zuciyarka walƙauli da abin da kake faɗa na farcin bakinka wal'amali da kuma abin da kake aikatawa da kuma gabanka falaisal islamu aqidatan fahasib malai ce ba fa abin da ake nufi musulunci aqida ce kawai ba banda aiki banda faɗa da baki a'a musulunci ya shimalu kullaha ya kunshe su gaba daya da faɗi da baki da ƙudiri da zuci da kuma aiki da gabai wannan duk shine addinin musulunci idan ka tattara su shine addinin musulunci in ka bar daya to ka ba wani bangare na musulunci wanda zai kudure wani abu a cikin zuciyarsa yake aikata shi ba musulunci yake yi ba wanda kuma bai kudure abin a cikin zuciyarsa ba amma yana aikata shi shi ma wannan ba musulunci yake yi ba duka ake hadawa da fadi da baki da aiki da zuci da kuma da aiki da gabai da kuma kuduri a cikin zuciya malai ce walakin al-islama aqidatun sai dai shi musulunci aqida ne wa qaulun kuma zance ne fadi ne wa amalun da kuma aiki gaba daya duk ya kunshe su gaba daya kama la yakunu al-islamu bil amali wahdahu kamar yadda addinin musulunci baya kasancewa da aiki shi shi kadai kazalika la yakunu bil aqidati wahdaha hakanan addinin musulunci baya kasancewa da aqida ita kadai duk gaba daya ake cakudawa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam malai ce annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ce buniyal islamu ala khamsin an gina addinin musulunci ala khamsin akan wasu abubuwa guda biyar wasu turaku wasu shika-shikai guda biyar kowanne ɗaya daga ciki idan ka gotar da shi ka kayar da shi to addinin musulunci ya faɗi shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah abu na farko shine shaidawa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma ka shaida hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzan Allah ne wa iqamis salah na biyu shine tsaye da sallah wa ita'iz zakah na uku bada zakka wal hajji na hudu shine yin hajji idan mutum ya sami iko yana da dama wa saumi ramadana na biyar shine azumta watan ramadana ga wanda watan yake yoyi masa yana mai lafiya kalau sannan kuma ba matabi bane shi wannan hadisin Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabul Iman babu du'a'ukum imanukum ma Muslim ya fitar da shi a cikin Kitabul Iman shi ma babu bayani arkanil Islam idan kuka kalla shika-shikan musulunci yan za ku ga abubuwa ne da sun kunshi aiki magana da kuma kudirin zuci yanzu shaidawa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah duk mutumin da zai shiga addinin musulunci ka kaddara da ba musulmi bane abinda ke shigar da shi addinin musulunci ko da a zuciyarsa ya kudirce cewa ya yarda da Allah shi shi kadai ne ya yarda babu wanda ake bautatawa sai Allah madaukakin sarki bai yarda da gumaka ba bai yarda da jingina wa Allah madaukakin sarki kishiyoyi ba duk ya yarda da wannan a cikin zuciyarsa amma bakinsa bai furta ba har yanzu ba musulmi ba musulmi bane yan uwa ina fata an fahimta kamar yadda Abu Talib babban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amince da shi har yana waka ma yana cewa wallahi da ba dan kunyar mutane na ba da ka same ni mai biya ga wannan addinin naka yace na san shine addini mafi kyau kuma mafi a wanda wanda yafi cancanta abi amma Abu Talib abin da ya hana shi karba addinin musulunci bai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan ba to ashe kaga kudirin zucin bai ishe ka ba hakanan da zaka faɗa a zuci sai kuma zuciyarka bata kudirce bata yarda da abin da kake faɗa ba to shi ma mutum ba musulmi bane ina fatan fahimta yan uwa yanzu munafikai me fitar da su daga cikin addinin musulunci munafikai idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu me innaka la rasulullah kaga sun faɗa da bakin su ko sai Allah ya ce wallahu ya alamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lami lakadibuna Allah ya ce lalle Allah ya san kai manzansa ne ko sun faɗa ko basu faɗa ba amma kuma Allah ya shaida munafikan ƙarya suke a zuciyarsu bai sai da abin da suke faɗa ba da su ake sallah da su ake azumi wani lokacin ma in za a fita jihadi da su ake fita kaga suna aikata ayyukan musulunci amma me fitar da su daga cikin addinin musulunci shine rashin kudirce abin a cikin zuciyarsu shi sa da Allah madaukakin sarki ya tashi bayani game da shiga wuta sai ce inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi me fi jahannama jami'a Allah ya ce Allah zai tattara munafikai da kafirai sai da ya fara gabatar da munafikai akan kafirai dan ka gane girman munafinci sai da aka fara gabatar da munafinci akan kafirci to kaga in ka dauki kuma aikin haji da sallah duk wannan aiki ne na me na gabbai gaba daya yan uwa na fata an fahimta kaga waɗannan shikashikan musulunci sun kunshi mai ƙudurin zuci faɗa da baki sannan kuma sun kunshi aiki daga bai dole ne sai ka haɗa waɗannan abubuwan gaba ɗaya shi sa duk mutumin da zai ce ai imani a zuci yake to wannan bai san addinin musulunci ba eh mutum yana ta aikata ka to barasa yana abin da ba daidai ban kamar sa magana sai ya ce wai ai imani a zuci yake a taqawa hahuna gaskiya ne a taqawa hahuna da gaske ne amma kuma ana so a ga tasirin taqawa ya bayyana a aikinka ko tasirin taqawar sai a gan shi ya bayyana a cikin aikinka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karantar da kai a takawa hahuna din amma ya kai shi aiki shi zama yi bai zama bai zauna ba sai da ya aiki kai ma idan ka ce a takawa hahuna sai kaga kai aiki sai a ce to alhamdulillah da gaske ne a takawa hahuna amma mutum yana katobara yana saban Allah sai ya ce kai fa malam tsoron Allah na fa a zuci yake malam kai wai san ma abin da kake yi ba haka ake cewa ba wanda ya san abin da nake amma dai alal kalla alal kalla ni ina kokari na yi abin da Allah ya ce a lokacin da ya faɗa shi kenan kawai Allah ya samu dace malai cewa ma'ana zalika anna hadhihi usula abinda ake nufi da wannan shine waɗannan asalai na musulunci hiya da'aimul islam sune tiraku da musulunci yake rike yake tsaya a kansu allati la yumkin ay yaquma illa biya wanda ba zai yi ba addinin musulunci ya tsaya sai a kansu kamar yadda ka san wannan shika-shikan da suke cikin masallacin nan sune abinda suka taimaka wajen rike wannan rufin da ke sama idan da za a zari su ɗaya bayan ɗaya to wannan rufin zai ne zai afka to haka addinin musulunci yake waɗannan su ne shika-shikan musulunci wanda dole sai sun tsaya sannan addinin musulunci yake tsayuwa bala ya ce kama la ya ƙumul bina illa bi asasihi kama yadda ka san gini baya tsayawa sai da asasi sai da foundation inna na ayyuhal ikhwa mala ya ce hakika mu ya ku yan uwa nudhakiru anfusana wa iyyakum bi ni'matillahi alaina fi hadha ad-din al-islami yace muna fadakar da kawo kanmu da kuma ku da wannan babban ni'ima da Allah madaukakin sarki ya mana ta wannan addini na musulunci wa nas'alullaha ta'ala ay yuthabbitana alayhi muna kuma roƙon Allah madaukakin sarki da ya tabbatar da mu akan sa Allah ya ajiye mu ya tabbatar da mu ya kashe mu ya tashe mu akan addinin musulunci eh shine Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinika wannan kullun shine addu'ar da ya kamata kai tai ka mutu kana musulmi ka rayu kana musulmi ka tashi kana musulmi wannan shine ribar ka kawai hatta nalqahu ham hada da Allah madaukakin sarki akan haka walakin i'lamu malati sai dai ku sani ayyuhal ikhwa ya ku yan uwa anna ni'matad dinil islami ka ghayriha min ni'ami lallai ni'ima ta addinin musulunci kamar watattace daga cikin ni'imomi in shukrat zadat idan aka gode mata zarar sai ta karu ma'ana idan ka gode wa Allah maɗaukakin sarki akan ni'ima da ya maka ta musulunci sai Allah kuma ya ta ƙara maka aikin ya ta ƙara maka sabati akan addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki cewa ifta azana rabbukum la in shakartum bi la azidannakum idan kuka gode Allah ce sai in ƙara muku wannan godiya ba fa ana nufi Allah ya baka abin duniya ka gode bane kadai a'a Allah ya baka dukiya ya baka lafiya ka ce Allah na gode sai Allah ƙara maka lafiya ƙara maka dukiya to haka idan Allah ya baka fabati ka ganka akan addinin musulunci kuma ka dace ka ganka akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to akwai haƙƙi akan ka na kai ta gode wa Allah madaukakin sarki akan fabati da ya baka akwai wasu da yawa da suke a kauce akwai wasu da yawa da suke a goce ba akan hanyar da kake kai suke kai ba ba kuma dabarar ka bace kai da ka ganka akan wannan hanyar to idan kai ta gode wa Allah akan wannan Allah na gode maka bisa tabbatar da ni da kai akan sunnarka akan tafarkinka sai Allah ya ƙara tabbatar da kai akan tafarkin Allah ya ƙara ɗora ka akan tafarkin sai kaga kullun kana ƙara yin gaba akan addinin musulunci ina fata an fahimta an fahimta yau amma lokacin da kake kan tafarki madaidaici sai kake kallon wasu a matsayin batattu wasu ba su iya ba kai kaɗai ka iya to wannan baka godiya ga Allah madaukakin sarki ba lalle kuma akwai yiwuwar kai ma Allah zai jarrabe ka mutum zai iya shiga matsala duk lokacin da baka da aiki sai kallon wasu a matsayin matattu wallahi kana cikin matsala kai ka gode wa Allah sauran kuma kai musu fatan shari'a shikenan kai ma ba dabara ka bace ba wayan ka bane yadda waɗancan suke su ma suna son shiga aljanna ai ko amma sai suka sauke daga hanya to haka kai ma ba dabara ka bace rin roƙa musu Allah madaukakin sarki ya shiryar da su kai ma kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da kai shine abin da ya kamata ka rinka yi mala ya ce wasabatat wastaqarrat idan ka gode wa Allah madaukakin sarki sai wannan ni'imar taka ta tabbata kuma ta ci gaba da tabbata wa in kufirat amma idan aka kafirce wa ni'imar Allah maɗaukakin sarki ma'ana aka butulce Allah ya maka ni'ima ta addinin musulunci mutum ya butulci malai ce na kusat au zalat wannan ni'imar ta kasi Allah maɗaukakin sarki ya tauye ta ko ma ta gushe gaba ɗaya Allah ya kiyaye nas'alullah al'afiya malai ce mana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana afu Allah ya raba mu da gushewar ni'ima ta addinin musulunci bayan ya mana ita fa idza qumna biha yajibu alaina min dinil islami من دين الإسلام من حمايته والدعوة إليه والثبات عليه ما ليتي فإذا قمنا بها بما يجب علينا idan muka tsaya bima yajibu alaina da abin da ya wajaba a kanmu na dabbaka abin da Allah da manzansa suka umarce mu mu min dinil islami na addinin musulunci min himayatihi wajen kare addinin kowanne ɗaya daga cikin yana da haƙƙi na bawa addinin musulunci kariya ba lallai sai malamai ba kowa a fagensa kowa abin da zai iya yi duk abin da kake da dama a kansa wallahi dole ne sai ka kare addinin musulunci a kansa ba wai malamai ne kadai suke da haƙƙi na kare addinin musulunci ba kowa gwargwadon ikonsa gwargwadon tsaka da istida'a da Allah madaukakin sarki ya bashi wani dan boko ne da bokonsa zai kare addinin musulunci wani sana'ar hannu iya da sana'ar hannunsa zai kare addinin musulunci wani soja ne da sojancinsa zai kare addinin wani dan sanda ne duk abin da kake da shi da shi za a gara addinin musulunci babu irin mutanen da addinin musulunci baya bukata kamar yadda na faɗa addinin musulunci tim yake bukata ma'ana kowa zai zo da abin da yake da shi na baiwa da Allah maɗaukakin sarki masa a haɗu to sai addinin musulunci ya tashi kalli fadar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kowa akwai irin baiwar da Allah ya masa wani za a ga attajiri ne mai kuɗi ne wani za ka samu shi mai hikima ne ba shi da ko sisi amma inda ya bayani ake na hikima to shi kuma shi za a kirawo wani kuma jarumi ne barde ne sarauki ne da aka tafi fagen yaki mai kudin nan ba zai dawo shi ne a gaba wani kowa akwai irin bai kuma kowanne annabi ya amfani da baiwarsa a haka addinin musulunci ya tashi je inda ya ce to mu haka ake so mu zama kada ka dauka kawai yanzu malami ne a masallaci zai yi wa'azi ya faɗakarwa duk abin da ya taso sai a ce a karba kallawa a'a kai ma kana da irin akwai abin da malami ma gefe zai kuma bashi da bashi da role da zai play a wajen kwata-kwata ba haka bane kai ne kake da yanzu misali a wani abu ne da ya shafi shiga kotu ko lauyanci ko abin da ya kama da haka shi malam ba lauya bane ba bai karanci lauyanci ba haka bane bai san yadda ake magana a kotu ba yanzu kai da kake barista alkali ko abin da ya kama da haka kaga aikin ka ne kai zaka je ka tsaya kai tsalle ka dire ka kare addinin musulunci a wannan fagen wani bangaren soja ana so a cutar da musulunci ta bangaren sa ta nan bangaren zaka tashi kai ma ka bada gudunmawarka wani mai kuɗi ne kuɗinsa zai fita da bayar kowa akwai aikin da zai wa addinin musulunci yadda malami zai shiga aljanna ta hanyar karantarwarsa kai ma kai fatan ka shiga addinin musulunci ta hanyar profession ɗinka haka ake amma ka duba aikin da kake yi yanzu me yake amfanawa da musulunci idan ka duba kaga kai yanzu babu wani abin da aikin da kake yi yake amfanar da addinin musulunci to lalle ka wani ka canza lissafi wallahi kai sauri ka sake sabon lale akwai aiki a gabanka ka wannan aikin sai Allah madaukakin sarki ya tsaye da kai maka tambaya akan sa mai kaiwa addininsa dan wannan aikin Allah ya baka shine dan ka taimaki addini komai da ka sani na duniya Allah madaukakin sarki ya baka shine dan ya taimaka maka kai bauta Allah da shi dan wannan fata an fahimta to wannan shine abin da ya kamata mu gane mala yace wadda'awatu ilayhi da kira zuwa ga addinin musulunci wa thabati alaihi da tabbata akan sa fa inna sawfa nazdadu minhu thabatan wa amalan wa da'watan Allah ce to da sannu za mu ƙara samun tabbata da aiki da da'awa a cikin wannan addini da musulunci matuƙar mun godiya ga Allah maɗaukakin sarki mun yi abin da ya kamata akan addini kama ƙala rabbuna azza wa jalla kamar yadda ubangijin mai girma da ɗaukaka ya ce wallazina tadaw waɗanda suka shiryu zadahum hudan Allah ce sai muka ƙara musu shirya kaga wanda suka shiryu me yasa suka shiryu ta hanyar yin aiki da abin da Allah ya ce ayi ta hanyar barin abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce a bari da suka yi haka Allah ya ce za da huda mu ma sai muka ƙara musu shirya shine abin da na gama ne yanzu kana yin abin da Allah yake so ta hanyar gode masa in aka ce godiya ka gode da baki sannan kuma kai godiya da aiki to idan kai wannan sai Allah ya ƙara maka shirya sai ga shirya ka kullun gaba take ba baya kake yi ba ba bala'i a duniya a ce kullun kana mutumin kirki ka zama mutum banza ba bala'i kamar wannan kana mutumin kirki ka ga baya kake yi addinin ka baya yake yi ɗabi'unka baya suke yi to lallai wannan mutum Allah ta lala yake masa ya sauri ya duba ya game yake ba daidai bai ya gyara shi Allah ya ce wa atahum taqwahum sannan muka ba su taqawarsu qala ta'ala Allah subhanahu wataala yace wa yazidu Allahu alladhina hatadaw huda Allah yana ƙara waɗanda suka shiryu hudan da wata shirya ta daban wal baqiyatu salihatu amma kaga al baqiyatu salihatu wanzazzun ayyuka nagartattu khairun inda rabbika su suka fa alkhairi a wajen ubangijinka sawaban wajen samun lada wa khairun maraddan su kuma suka fi samun suka fi alkhairin makoma da mutum zai samu a wajen Allah ranar tashin alkiyama wa bi hadha malai ce da wannan ne ya tabayyana lana yake bayyana a gare mu annahu kullama zadada al-insanu ta'atan lillahi duk lokacin da mutum yake ƙara ɗa'a yake ƙara samun kusanci da ɗa'a ga Allah maɗaukin sarki fasaha Allahu alaihi min abwabil ilmi wal iman sai Allah maɗaukin sarki kuma ya rinka buɗe masa ƙofofi na ilimi da imani gwargwadon tsoron Allahnka gwargwadon yadda za a ga iliminka yana ƙara gaba ayyukan kirki ga suna ƙara gaba Allah maɗaukin sarki ce wata Allah wa yu'allimukum Allah ku ji tsoron Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya sanar da ku malam ya fitahu ala ghairihi irin kofofin da Allah baya buɗe su ga waninsa fa husu talabata ilmi malai ce ina gargadi ko kuma ina kwadaitar da ɗaliban ilimi khasatan ala tamassuki bi sha'airil islam musamman yace ina jan hankalin ɗaliban ilimi wajen ruku da kankame abubuwan da suke da alaka da addinin musulunci sha'airil islam duk abin da kaji an ce Allah madaukakin sarki yana so kankame shi duk abin da ka ji an ce Allah maɗaukakin sarki baya so yau ƙwari ka guje shi al-zahira wal batina mala yace na filinsa da na boyin su al-muta'alliqa bi haqqillahi azza wa jal musamman waɗanda suke da alaka da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki wa bi huquqi ibadihi da kuma abubuwan da suke da alaka da haƙƙin bayin Allah maɗaukakin sarki hatta yazidahumullahu ilman wa hudan wa nuran har Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu ilimi ya ƙara musu shiriya ya ƙara musu haske wannan gaskiya ne duk mutumin da yake kan hanyar ta neman ilimi wallahi in yana so ya sami ilimin nan yan uwa sai ya ji tsoron Allah ka'ida ce ilimi ku sani cewa ilimi baya haduwa da saban Allah wannan ka'ida ce ilimi baya haduwa da saban Allah lalle ne lokacin da kake kan hanyar ilimi kai kokari ka guji abubuwa da yawa abubuwan duk da suke shirme ne saban Allah ne yawan kallace kallacen da ba shi da amfani yawan maganganu marasa kyau a matsayinka na ɗalibin ilimi in kana so ka yi hadda ta zauna ba ana nufi ta ƙur'ani kaɗai ba duk wata hadda ta ilimi wallahi sai ka yi sai ka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki dole ne wannan karɓe ɗauki kissar da ake hikaituwa ta imamu shafi da wasu malamai sun yi magana a kanta shakautu ila waki'in su'i hibzi fa arshadani bi tarkil ma'asi fa qala inna innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi ya ce na kai wa malami na waki'u matsalata ta matsalar hadda da nake samu su uhibbi ina samun matsala wajen mummunar hadda na kasa yin hadda ina so na haddace alƙur'ani na kasa ilmomi duk wanda na sa a gaba nake so na haddace sai in samu matsala me yake faruwa to shine sai malamin nasu ya ce fa arshadani ila tarkil ma'asi sai ya shirye da ni ya ce idan kana so kai ilimi kai hadda to lalle ne sai ka bar saban Allah wa ya ce min innal ilma nuran innal ilma nurun ka sani haƙiƙa ilimi nurun haske ne wa nurullahi shi kuma hasken Allah la yuhda li asin ba a bada shi ga wanda yake mai saban Allah to matakar kana so kai karatu ya zauna wallahi sai ka guji saban Allah sai ka guji saban Allah wannan wannan wannan kaida ce yan uwa Allah ya samu dace amin mala yace فتعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لتعبدوا ربكم على بصيرة وبرهان سوراك kusan iyakokin abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ga manzansa tsira da aminci sai har tabbata a gare shi don ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ku bauta wa ubangijinku ala basiratin akan basira akan ilimi wa burhanin da kuma hujja fa innahu la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna saboda yadda al'amarin yake ko alama ko kusa ko nesa ba a haɗa mai karatu mai ilimi masani da wanda yake bai sani ba in ji Allah maɗaukin sarki hal ya stawi ladina ya alamuna wallazina la alamuna inna ma ya tazakkaru ulul albab har abada mai ilimi da wanda ba mai ilimi ba su taɓa haɗuwa ba har abada a duniya al'amarin haka yake yankuwa a lahira haka al'amarin yake har abada a duniya ka kalli mai karatu kowanne irin karatu ne idan mutum ya yi ko karatun duniya ne kalle shi da wanda bai baya suke ya suke akwai nisa tsakaninsu kamar sama da ƙasa ballantana mutumin da ya karatun sanin Allah da manzansa kuma to shi ma haka suke tsakanin wanda ya sani da wanda bai sani ba kamar sama da ƙasa musamman kuma a dace ilimin ka na addini kai aiki da shi to ko a lahira mutum yadda yake kallon ka a sama a duniya a lahira kallon ma kuma ya fi haka nisan da za ka yi masa a lahira wallahi ya fi haka nesa ba kusa ba shi sa yan uwa mai karatu duk yadda za a yi a duniyan nan duk yadda za a yi ka samu lokacin da za ka koyi karatu ina ba mu shawara yan uwa duk yadda za a yi duk yadda zamani zai kai duk yadda wahala za ta kai kada ka rabu da neman karatun addinin musulunci eh ka bawa kanka lokaci ko da minti 30 ne ko awa daya a kwana biyu a kwana uku ne a sati ka je ka zauna a ce maka Allah ya ce annabi ya ce wannan shine babban abin da zai gyara maka zuciyarka kullun ka rinka jin zuciyarka a cikin salama duk wanda baya karatun addini wallahi yana cikin matsala irin dan sanyi sanyi da sauki saukin zuciyar da ma shi ba zai rinka ji ba dan wani lokacin kana cikin kunci in ka zo aka ma karatu ka ji labarin su manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da halin da suka shiga ciki ka ji labarin sahabban sai ka zuciyarka ta yi sanyi ba haka bane yan uwa wallahi sai ka zuciyarka ta kwanta ta yi sanyi da halin da kake ciki to shi ba wanda ba ya zuwa karatu ko irin wannan ba baya ji ba ba ruwansa da wannan kwata-kwata zuciyarsa kullum a bushe idan abin takaici da matsi da kunci ya shiga cikin zuciyarsa ta yaya za a yi warware shi bai sani ba bai sani ba to shi ne sai ku samu sai mutum ya samu kansa da jinkiɗa ko da shaye-shaye ko da kaza wai jinkiɗa shi ne zai yayo mutum kunci wai shaye-shaye shi zai tafiye da mutum kunci wai ka irin waɗannan abubuwa da yawa haka shaɗan zai zo ya zayyana wa mutum cewa yi abu kaza shi zai tafiye maka da abu kaza Allah ya kiyaye mala ya ce la ya stawi mai ya abudu Allah wa huwa ya alamu kaifa ya abuduhu ba zai taɓa zama daidai ba wanda yake bautawa Allah subhanahu wa ta'ala ya san Allah yake bautawa wa ya alamu annahu ya abuduhu ala shari'atin lahi ya san kuma Allah yake bautawa akan shari'ar Allah maɗaukin sarki wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da sunar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi la yastawi hadha kaga irin wannan ba zai daidai ba da wanda wa mai ya abudu Allah wa huwa yajhalu dhalika shi bautar Allah yake amma kuma bai san abin da yake ba yana jahiltar bautar da yake yana bauta ne kawai yadda ya taso ga ana yi ya taso ga ana sallah yake sallah azumi yake azumi duk wani aikin ibada da wahala ka samu aikin ibadan da zai ce a wajen malami ya ji shi me yasa yake saboda shi musulmi ne ya taso ga ana yi akwai wanda a cikin mu wallahi rayuwarsa haka take in ka ce musu me yasa ya ake sallah bai sani ba ya ake sallah kawai shi ya ga ana yi ne shi ne yake yi duk wani aiki na ibada aka yake yinsa kaga wannan akwai matsala sosai wa mata alimtum hududa ma anzalallahu fattaqullaha ta'ala fi iltizamiha mastata'tum wa tabiquha kama alimtum mala ce to duk lokacin da kai kokari ka san iyakokin abinda Allah madaukakin sarki saukar to ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki wajen lazimtar waɗannan abubuwa da ka sani daidai gwargwadon ikonka da kuma ɗabbaƙa su a cikin aikinka kamar yadda ka san su la ta'khudhukum fi zalika lawmata la'ib kada zargin mai zargi ya dauke ka a cikin haka duk abin da aka ce maka Allah yana so manzon sa yana so kada ka ji kunyar aikata su a ko ina ne kada ka rinka jin nauyi lokacin da kake aikata su a'a wanda yake saban Allah shi ya kamata ya rinka jin nauyi wanda yake aikin da ba daidai ba shi ya kamata ya rinka jin kunya amma kai da kake bin Allah kake bin manzon sa ba a jin kunya don wani gani yake wani aikin addini idan yana yin sa a wani wajen sai ga yana jin kunya duk wani aikin da ka sani na addini ne ba a jin kunya kai tsayin sa ake yi babu shakka mala yace aw intiqadi muntaqi aw intiqadu muntaqidin muntaqidin ko kuma kokarin intiqadin wani mai intiqadi wani kokarin wani mai warware maka abin da kake ya warware maka abin da kake to kada ka biya ta tasa Allah madaukakin sarki ya ce a takshawnahum shin kuna jin tsoronsu ne ku daina addinin Allah ku daina bautar Allah kuna jin nauyinsu ne tsoronsu kuke ji fallahu ahqqu an takhshaw Allah ya ce Allah madaukakin sarki shi ya fi cancanta ku ji tsoronsa in kuntum mu'minin idan ku kasance mu'mini ne wala yakhfa alaina jami'an anna dinal islam baya koyuwa a gare mu gaba daya hakika addinin musulunci buniya ala khamsin an gina shi ne akan abubuwa guda biyar shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan wa hajju baitillahi alharam wadannan sune shiga shiga musulunci guda biyar wa hadhihi al-arkanul khams malai waɗannan rukunai guda biyar tatafawatu fi maratibiha wa fadliha wa ahkamiha wasu sukan wuce juna wajen martabarsu da falalarsu da hukunce-hukuncensu shahadatu Allah ilaha illallah ita ce gaba sama da komai sannan sai sallah sannan sai abin da yake ƙasa da sallah wa tashtariku kulluha fi annaha arkanul islam amma suna tarayya dukkanin su kasance wasu menene shika-shikan musulunci ne amma idan ka dauke daukekin su daukun su zaka wani yafi wani shaida babu abin mutuwa da gaskiya sai Allah wannan yafi komai a cikin su dan da shi ake shiga addinin musulunci shi kuma ake kafircewa ayi mai a fita daga addinin musulunci to amma ka tattara su gaba daya kowanne menene shika-shikan musulunci shine abin da malaki so yace amma ma ya ta'allaqu bis salati amma abin da yake da alaka da sallah fa hadhihi risalatun fis salati to yanzu malam ya dawo bayani akan littafin sa yace to wannan risala mun rubuta ta ne a cikin abin da yake da alaka da sallah la'alla Allah subhanahu ayyan fa biha mai yiwa ne Allah madaukakin sarki ya amfanar da ita ya amfanar da mutane da ita ilman wa amalan wajen sani da kuma ƙara aiki akan abin da yake da alaƙa da sallah wa an ya ja'alani wa iyyakum hudatan mutadina kuma Allah madaukakin sarki ya sanya ni ni da kuma zamto shiryu masu shiryawa wa inna ma ikhtartu hadha al-mawdu' li amrayni mala yace na zaɓi wannan mawdu'i na ne rubutu akan sallah saboda sal'amara guda biyu al-awwalu al'amari na farko ahammiyatu shar'i ahammiyatu ahammiyatu shar'iyya shine mahimmancin sallah a shari'ance haifu inna salata hiya a'zamu arkanil islami ba da shahadatayn saboda ita sallah ita ce mafi girma mafi daraja na rukunan musulunci gaba daya in ka dauke shedin nan guda biyu afani abu na biyu anna kafiran minal muslimin al yawma da yawa daga cikin mutane a wannan a wannan zamani jimala uthaymin ta tahawanu bi kathir min umuri salat suna wulakanta suna tozarta da yawa daga cikin al'amarin da suka shafi sallah wannan kuma haka yake wa tatadammanu hadhihi risalatu arada al-umuri taliya mala yace wannan risala tawa wannan littafi nawa ya kunshi al'amara bijirar da al'amara kamar haka ga su kamar haka al-awwal na farko fi ma'ana salati lughatan wa shar'an me ake nufi da sallah a lugha a larabci wa shar'an da shar'anci afani na biyu mata wa aina furidati sala yaushe kuma aina aka farlanta sallah wannan shi ma littafin ya kunshi wannan asalith abu na uku fi bayani ahammiyatiha shar'an menene mahimmancin ita sallah a shar'anci na hudu arrabi'u fi bayani fadliha wa fawaidiha bayanin da ke da alaƙa da falalar sallah da kuma fa'idodin sallah duk za mu zo mu ji insha Allah ta'ala. Alhamis abu na biyar fita habiri min iba'atiha tsoratarwa da razanarwa da jan kunne game da todar ta sallah shi ma malam ya sa wannan zai rubutu a kansa insha Allah ta'ala. Asadis abu na shida fi bayani hukumi tariki ha menene hukuncin mai barin sallah tarikus sala mai barin sallah ko mai barin ta gaba ɗaya ko mai wasa da ita ana kiransa tarikus sala mai hukuncinsa asabi abu na bakwai fi bayani ba abu shirutiha malam zai bayani game da wasu daga cikin sharɗan sallah afaminu abu na takwas fi bayani sifatiha ala dawil kitabi was sunna malam zai bayani game da siffar sallah a bisa haskakawar da alqur'ani da sunnan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka yi attasiu abu na tara fi bayanin wajibi fiha malam zai bayani game da abin da yake wajibi ne a cikin sallah al'ashiru abu na goma fi bayani ƙa'idataini sharifataini malam zai bayani akan wasu ƙa'idoji masu girma guda biyu sai mun zo wajen zamu ji su insha Allah ta'ala alhadi ashara abu na goma sha ɗaya da malam yasa a cikin littafin fi bayani ahammiyatil khushu'i wa ma ya ta'allaqu bihi malam zai bayani game da mahimmancin khushu'i nutsuwa tattara hankali jin tsoron Allah a cikin sallah wa ma ya ta'allaku bihi da abin da ke ratayuwa da wannan khushu'i wanda khushu'i idan babu shi babu sallah eh babu sallah kamar gangan jiki ne da ruhi idan gangan jiki na tare da ruhi sai ya tafi idan ba shi idan ruhi ya fadi ba idan ruhi ya fita sai gangan jiki ya fadi to haka sallah take da khushu'i duk sallar da aka yi ta babu khushu'i kamar jiki ne ka cire masa ruhi haka take الثاني عشر abu na ƙarshe da malai sa a cikin littafin nasa fi bayani hukum salati jama'ati wa bayani ba'd ahkamiha wani sashi daga cikin bayani game da hukuncin sallar jama'a menene hukuncin sallah a cikin mutane ta jami'i sannan da bayanin wasu daga cikin hukunce-hukuncen sallar jama'a wannan duk insha Allah ta'ala idan muka tafi hankali idan malam ya sa su a cikin littafin nan kuma za mu karanta daga farko zuwa ƙarshe insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya samu dace kai tsaye sati mai zuwa idan mun zo za mu shiga cikin littafin gadangadan mu fara karatunsa za mu dakata anan saboda lokaci ya yi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah na'am ban ji ba? Na'am. Na'am, na'am na gani.
Wani za ka kai a nan duniya Sun rabu?
ko ya mutu haka.
Eh.
Ya zai fi ko a ce matar ta ta aure wani Eh.
kuma wani aka ta a lahira.
Wannan wannan wannan mas'alar ai tana da sabani da wacce. Ita waccan mas ita wannan mas'ala yanzu misali mutum ne ya rayu a duniya da iyalansa da 'ya'yansa sai shi mutumin da ya rayu din sai ya kafirci a duniya 'ya'yansa sai suka yi musulunci an fahimta da kafiri da musulmi a lahira makon masu ɗaya kaga kul innal khasirin alladhina khasiru kenan ko amma shi wannan ana bayani mutum mus- mijin musulmi ne matan ma musulma ce matsalar da aka samu kawai sun rabu ya sake ta ko kuma ya mutu sai ta je ta auri wani wannan matsala ce da malamai suke tattaunawa malamai suka ce idan mace ta rabu da mijinta ta auri wani to wanda ta mutu a ƙarƙashinsa da shi suke tashi idan sun- sun shiga aljanna wanda mace ta mutu ƙarƙashinsa idan Allah ya sa ta shiga aljanna shi ma ya shiga aljanna to shine mijinta ba wancan wanda ya mutu ba ko wancan ko wancan wanda suke ta shi ne kaga akwai bambanci a yiwu yawa wancan daban wannan da me me yiwa wancan su duk za su shiga aljanna da mijin da ya raba da ita da mijin ko mijin da ya mutu da ita din maybe idan sun yi aikin alkhairi duk za su shiga aljanna amma shi wannan ana nufin sarrafa har abada yayi asarar su kaga wannan ai ba asara bane tunda dai ta shiga aljanna ai alal akalla dai an rage- an rage zafi ko ita ma kuma ta samu wani mijin da zai kula da ita a can shi ma zai samu wata matar da ta kula da shi a can amma wannan fa ɗaya yana wuta ɗaya yana aljanna kaga akwai bambanci Allah ya samu dace wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum
Without saying.